نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهد قوات الربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقبرن مكة زوى مدينة da hekara 1446 wanda ya zo daidai da 17 ga watan tara a Gregorian calendar 2024 wannan shine kaset ɗinmu na 118 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwaziz fi fiqhi sunnati wal kitabil aziz na Dr. al-allama Abdul Azim al-Badawi Allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi basu manta ba muna nan a cikin kitabul jumu'a kuma mun yi bayanai dangane da wannan matsala ta ainihin wato juma'a da lokacin yinta da yadda ake hutuba da shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallama a ciki da kuma hutubatul haja duka ina jin mun karanta ta ko za mu tahi wujubul insati wa hurmatul kalami athna'il khutba haka ne ba mu shigo ba mu karasa ba Ok, a wannan aya za mu tashi? Tausha, masha Allah. To, muna cikin hutubatul haja ne, ba mu ƙarasa bayanai dangane da hutubatul haja ba. Aya ta gaba da ta zo cikin suratul ahzabi shi ne Allah maɗaukakin sarki da yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku masu imani, ittaqullaha ku ji tsoron Allah. wa ƙulu ƙaunan sadida ku faɗi magana wacce take ta daidai alƙaulus sadid ai ana nufin alƙaulul haq magana ta gaskiya alƙaulul muwafiqi bima qala Allahu aw bima qala Rasul sallallahu alaihi wasallam maganar da ta yi daidai da abin da Allah ya faɗa ko kuma ta yi daidai da maganar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ko kuma in ma ba ta yi daidai da maganar Allah ko manzo ba to ya zamanto magana ce wacce take a mahangar shari'a ba ta da wata matsala ina fata an fahimta ba ta da wata illa da za ta illata mutum a addininsa ko a rayuwarsa ko a mu'amalarsa ina fata an fahimci magana yasa wani guri yace wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zaka Allah yace wa qulu lin nasi husna ku ainihin wato gaya wa mutane magana mai kyau wa aqimus salata wa atuz zaka ina fata an fahimta ku tsaye da sallah kuma ku tsaye da ku bada zakka dama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce mafi alherin mutane shine mutumin da da harshensa da hannunsa bai cutar da mutane wannan shine mutumin da yafi kowa alheri a cikin al'umma mutumin da harshensa bai cutar da mutane musulmin da wato almuslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma naha Allah anhu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa al muslimu musulmin kwarai musulmi na gaskiya musulmi na haƙiƙa musulmin tsakani da Allah shine man salimal muslimuna shine musulmin da musulmai suka kubuta min lisanihi daga tutarwar harshen shi duk abin da zai faɗa wa mutane ba zai faɗa abin da zai cutar da su a rayuwarsu ko a addininsu ko a mutuncinsu ba na fata an gane wa yadihi haka kuma musulmin da musulmai suka kubuta daga tutarwar hannun shi duk yadda za a yi ba zai daki wani ba ba zai kashe wani ba ba zai kuma cutar da wani da hannun shi ba to wannan musulmin in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to babu musulmin da ya kai shi kasancewa musulmin gaskiya jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko a ƙarƙashin wannan da Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya ku masu imani ku ji tsoron Allah wa qulu qawlan sadida ku faɗi magana magana ta daidai kenan kar ka faɗi maganar da za ta zama ta saba wa Allah ko ta saba wa manzon Allah ko za ta cutar da wani waɗannan su ne ƙa'ida guda uku kar ta saba wa Allah kar ta saba wa manzon Allah kar kuma ma'anarta ya cutar da ƴan uwanka musulmi ina fata an fahimci magana to he ka shiga cikin wancan hadisin cewa ka shiga cikin musulman da suka ku abuna musulmin da musulmai suka kubuta daga sharrinsa ta hannunsa da kuma ta ainihin wato harshensa yasa ubangiji subhanahu wataala anan cikin suratul baqara da yazo yana magana akan mutane kar su zamanto masu barna a doron ƙasa kar su zama maɓarnata na fata an fahimci magana kar ya zama kana ɓarna ko dai ɓarna da hannu ko ɓarna da baki ko ɓarna da koma wannan irin wato wato yanayi kar ka zama mai ɓarnata musulmi ko al'ummar musulmi ko addinin musulunci na fata an fahimta Allah maɗaukakin sarki yake cewa minan nasi daga cikin mutane wa minan nasi daga cikin mutane man yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibadi daga cikin mutane akwai wanda yake fansar da kansa don neman yardar Allah wato ya kai kansa zuwa ga neman yardar Allah sai Allah ya ce wallahu ra'ufun bil ibadi duk wanda ya ɗauki kansa zuwa ga neman yardar Allah to zai samu Allah mai rangwame ne ga al'ummarsa da kuma bayansa masu bauta mishi na fata an fahimta amma akwai waɗanda su kuma wa idza sa'a fil ardi li yufsida fiha wa yuhlika al hartha wan nasl sai Allah ya ce wallahu la yuhibbul fasad akwai wanda zaka ga idan ya tafi a doran ƙasa ba abin da yake illa ya hallaka amfanin gona ya hallaka rayukan mutane ya kashe mutane yanzu idan ka ɗauki rayuwar wannan tasurgumin ɗan ta'adda da aka kashe halilu sububu irinsu ne wanda Allah maɗaukacin sarki ke magana a kai wa idza tawalla sa'a fil ardi li yufsida fiha wa yuhlika al hartha wan nasl idan ya juya baya zai tafi ne a doran ƙasa dan ya hallaka amfanin gona ya hallaka bayan Allah sai Allah ya ce Allah bai san mabarnata wallahu la yuhibbul fasad sannan da za a ce masa ka ji tsoron Allah wa idza qila lahu taqillaha da za a ce wani ka ji tsoron Allah ka daina ta'addanci a doran ƙasa ka daina yaɗa barna a doran ƙasa wa idza qila lahu taqillaha akhazathu al-izzatu sai girman kai ya kama shi ya dinga jin shi yanzu shi za a ce wa ji tsoron Allah akhazatul izzatu sai girman kai ya kama shi bil ismi da sa'o Allah ya ce fa hasbuhu jahannam wannan ba abin da zai wadatar da shi in ba wutar jahannama ba hasbu shine abin da zai gimshe ka ya kosar da kai ya wadatar da kai har ka ji ka wadata baka bukatar kari Allah ya ce to ba abin da za a yi mar wanda zai ji ya gamsu in ba an masa karaskiya da wutar jahannama ba na fata bai yanzu magana fa hasbuhu jahannam Allah ya ce wala bi'sal mihadu tir Allah wadare da makwanci da mashimfida ya zamanto ita ce wutar jahannam an gane maganar da kyau ko yasa Allah madaukakin sarki da ya tashi irin waɗannan mutanen da ba su da aiki sai barna sai Allah ya faɗi sakamakon su cewa innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan sai Allah ya ce an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ardi sai Allah ya ce dhalika lahum khizyun fil hayatid dunya ina fata an fahimta Allah ya ce inna ma jazaa'ul ladhina yuharibuna Allah sani dai sakamakon wanda ba su da aiki sai yakar Allah ina ma'anar haka shine yakar bayin Allah duk wanda ke yakar musulmi to wa yake yaka Allah yake yaka saboda musulman nan wa suke bautawa Allah da haka duk wanda ya sa kan sakali na cin mutuncin musulmi to kai tsaye da Allah yake faɗa yasa Allah sai ya fara jingina abin zuwa gare shi innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah sai dai sakamakon waɗanda suke yakar Allah wa rasulahu kuma suke yakar manzon Allah ina ma'anar haka shine suna yakar al'ummar musulmi da addinin musulunci al'ummar manzon Allah da addinin manzon Allah ina fata kun gane to duk wanda yasa ba shi da aiki sai tutar da irin waɗannan mutanen to ba shi da aiki sai wannan to wannan yana yaƙi ne da Allah da addinin Allah don haka ka rabu da hiba inda zai ji yasa su bella turji suna ta tinkaho sai ga ra'asul jarima shugabansu wanda shi ya ɗaure musu gindi kaf ƙasar gaba ɗaya sai aka fara tuya kan shi tukunna kafin su a iso su kuma in Allah ya da sai an so sai an iso kansu in Allah ya yarda saboda ba su da aiki sai yaƙar al'ummar musulmi mu ba ruwanmu da ƙabilanci ba ruwanmu da fulani ba ruwanmu da hausawa ba ruwanmu da yaroba ba ruwanmu da inyamurai mu kawai waɗanda ake yaƙa musulmi ne masu sallah eh to haramun ne Allah bai yarda ba musulunci bai yarda ba Halilu sububun nan kwana biyu kafin kashe shi ya fito har magiya yake wa sauran ƴan uwansa musulmi abin nan fulani cewa wai a ragan mafullanci a raga hullanci fillanci ko ba haka yake cewa ba eh ma'ana a raga fil ba a raga wa musulmi fa ba ba ruwansa da wane ne musulmi wane a'a a raga ma fillanci yana roƙar duk wani bafulata ne na duniyan nan dan Allah ya raga wa fillanci a daina kashe fulani wannan shine abin da kwanakin ba muke faɗa muku cewa daga cikin bala'in wannan fitinar hine akwai kabilanci a ciki kaga wai ba ruwansa da ƴan uwansa musulmi Hausawa abin da yake cewa duk wani bafulata ne kar a sake menene kashe shi kar a sake kama shi yawwa so dan haka waɗannan mutanen Allah ya ce innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu sai ya ce wa yas'auna fil ardi fasada sannan suke yaɗa barna a doran ƙasa an yuqattalu sakamakon su na farko shine a kashe su an kama su ina ma'anar wannan shine in aka je filin daga kar a tsaya kar a saurara kuwa kawai a buɗe wuta kawai an yi qattal aw yusallabu ko kuma a tsire su yadda ake tsire tsire a samu wata ferarriyar gwafa a tsire shi a tsige shi a dasa shi a kofar gari malam kowa ya zo ya ganshi saboda ya shiga taitayensa kar ya aikata irin abin da shi ma ya aikata wannan abin ya same shi shine au yusallu Allah ya ce au tuqatta aidihim wa arjulihim min khilaf ko kuma a sare hannu da kafa a bisa sabani in aka sare kafar dama sai a sare hannun hagu kuma aka sare hannun hagu sai a sare kafar dama idan wannan bata yi ba au yunfau min al-ardi to a batar da su daga doran kasa shine life prison idan an kama shi a ce to an kama kasar gumin ɗan ta'addan nan wani amma life in prison an saka shi a kurkuku babu ranar fita sai dai in gawarsa za a fito da ita a kai makabarta shikenan wannan duk ya halatta domin daga nan ma shi ma nan ma an kubuta daga sharrinsa aka ne ko ba haka ba sai Allah ya ce zalika lahum khizyun fil hayatid dunya wannan wulaƙanci ne da ƙasƙanci a nan rayuwar duniya iya na duniya ne wannan Allah ya ce kuma wadahun fil akhirati azabun suna da azaba ta wulaƙanci mai raɗaɗi a ranar tashin alkiyama to amma ka duba Allah da rangwame sai Allah ya ce sai kuma waɗanda suka tuba illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim sai fa waɗanda suka tuba tun kafin ku kai ga kama su a ƙa'idar musulunci yau da Bello Turji zai fito da makamansa da yaransa su ɗaga hannunsu ce jama'a mun tuba a yafe mana abin da muka yi na kashe ku da muka yi ta yi da waye-waye duk mun tuba mun daina daga yau ga bindigogi ga AK-45 da 47 da 40 duka mun daina to a ka'idar musulunci malamai suka ce ba za a kashe su ba sun ci bulus duk kisan da haka Allah ya ce haka Allah ya ce aya na ja muku kar ku yi wasa da ayar Allah wallahi ba ruwa na wallahi ni na faɗa muku dai ni dai aya na ja ko da kuke cewa a a he ku ga mun aya kuma a yawa aya na ja illal ladina tabu min qabli an taqdiru alayhi Allah ya ce fa'lamu anna Allah ghafurur rahim ku sani Allah mai yawan gafara ne zai yafe musu ba ku ji mutumin da ya kashe mutum ɗari ba ɗaya ba ko ba hadisinsa yana nan ba ɗari ba ɗaya ya kashe sai ya gamu da wani mai bauta ba malami ba sai ya ce ta ala gafarta mala ya ce na ya ce wallahi na sha tafi ƙarfin ciki na ya ce me ka sha haka ya ce mutane na dinga kashewa sai da na kashe mutum ɗari ba ɗaya shi ne nake ganin shin zan tuba kuwa in na karɓi in na tuba Allah zai yafe mu ya ce ina shi Allah irinka ne da zai yafe maka ya ce o haka ne ya ce kwarai da gaske kawai dama da lauje a hannunsa sai malkayo wuyan malam o he hakan nan kawai shi ke sai shi ma cire markai yi kawai he ci gaba kuma ya zai dinga kashe mutane can kuma sai ƙara jin ya kamata ya tuba bayan shekara da shekaru fa ya ci gaba da kisan sai kuma ya ji ya kamata ya tuba sai ya karo da malami ba mai ibada ba sai ya nemi fatawarsa sai ya ce waye isa ya shiga tsakaninka da Allah ba wanda ya isa ya shiga ka tuba din kuma inda kake ka bar gurin dan zaman wato shi ta'addanci yana da alaka da tasirin gurin da kake rayuwa iskanci yana da alaka da inda mutum ke rayuwa idan guri ana iskanci kai dan iska ne a gurin to in kana so ka bari to ka kaura ka bar gurin na fata an fahimci magana amma ko ka ce ka tuba in dai baka bar inda ake abun ba zai wahala ka daina saboda ga wani ya ganka kayi jurum kayi jungum sai zai ce yawa ne ya na ganka ka hada kai da goya ce kai ina mun koma ga Allah mun watsar da kai da Allah ka bar wannan da Allah da Allah ka so sai hura maka ya hura ma sai ka ji kawai ka sake komawa haka ne da haka yace masa ka bar garin ka koma gari kaza to a nan ne fa ya tuba din ya kama hanya zai tafi wancan garin kafin ya isa sai Allah ya turo mala'ikan mutuwa sai ya kashe shi aka ce tun da ya tuban nan ko sallah ɗaya bai yi mai kyau ba ko sadaka ɗaya bai ba abin da ya na alheri ko ƙwaya ɗaya amma dai ya tuba kuma ya yi niyyar tafiya wani gari ya je ya aikin alheri kawai sai mutuwa ta same shi akan hanya sai mala'ikan rahama suka zo ɗaukarsa mala'ikun azaba ma suka zo ɗaukar shi wannan su ja wannan su ja wannan su ja fanada munadin minas sama sai mai kira ya kira daga sama cewa a duba a ga ta ina yafi shin yafi kusa da kasar da ya baro ko yafi kusa da kasar da zafi in yafi kusa da kasar da ya baro to har yanzu dan wuta ne akai mun shi wuta inji Allah in yafi kusa da kasar da ya tinkara to dan aljanna ne Allah ya karbi tuban shi shine aka auno kasa tun daga bangon duniya na kudu da arewa aka dinga takawa to takun mala'iku malam wasa ne takun mala'iku wasa ne kafin ka ce kwabo wancan ya dauko daga can wannan ya dauko daga can sai aka zo aka samu kirjinsa na bangaren dama ya fi shiga da kaɗan ƙasar da zahi inda ya tuba sai Allah ya ce ku kai min shi aljanna na fata an fahimci magana to kaji yadda aka yi to balantana bello turji ai bai kashe ya kai ɗari ban naga ko a shi kaɗai fa ba wai shi da shi da yaransa ba shi kaɗai wanda ya kashe bai kai ɗari ba eh ba wallahu ta'ala ala eh Allah shi ne mafi sani yawwa ya sunna ta kisa wallahi akwai masu fatawa a cikin majalisin mu akwai akwai akwai mubtil am a cikin a cikin majalisin nan duk ta inda na biyo he ku ce mun wai yayi kaza yayi kaza a'a to ba laifi ai duk karawa juna sani ne ai ko eh so a takaice dai Allah ya ce sai dai waɗanda suka tuba tun kafin a kai ga kama su in sun tuba kafin a kai ga kama su Allah zai yafe musu kuma wannan ita ce magana mafi inganci in dai mutum ya tuba a bar shi in mutum ya tuba a bar shi musamman ya zama tuba ne ta gaskiya taubatan nasuha kar ya zama tubar muzuru tunda kaga ai akwai waɗanda an ce sun ce sun tuba sun dawo cikin gari ana tare da su amma kuma su suke injiniyarin duk ta'addancin da ake yi to kaga wannan ba tuba bane yaransu suna jeji su suke kama mutane da su suke communicating ana turo musu return ina fata an fahimta amma nan su kuma suna nan cikin gari tare da ku gaba daya to kaga wannan ba tuba bane na tuba nuzuru ne to an aka gane mutum ba tuba yayi na Allah da Annabi ba to gaskiyar magana wannan babu laifi a hukunta shi amma idan tuba ne na Allah da Annabi musulunci ya nuna kan cewa a rabu da mutum To shine dai ma'anar ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku mutane ku ji tsoron Allah kuma in za ku faɗi magana ku faɗi magana ta daidai kamar ka tambayi Allah in mun yi wannan meye sakamakon mu sai Allah ya ce yuslih lakum a'malakum kuka yi haka Allah zai gyara muku ayyukan ma'ana duk abin da zaka yi zai zama akan tsarin Allah da yardar Allah da amincewar Allah da lada da alheri shine ma'anar islahul amal Allah ya ɗora ka akan daidai ka aikata daidai kuma ka samu rabo a gurin waye a gurin Allah ka samu lada a gurin Allah wannan shine islahul amal zamanto aikin ka kai dan Allah kuma kai a bisa sunnar annabi Muhammadu dama malamai suka ce dukkanin aikin da ya cika sharadi guda biyu zuwa uku to karbabbe ne shine aikin da aka yi shi wanda Allah ne ya ce a yi sannan aka nemi yardar Allah a cikin aikin sannan aka yi shi akan tsarin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sharadi guda uku kar ka je ka dauko aikin da Allah bai ce ayi ba kai misali sallan azhar raka'a nawa Allah ya ce ayi hudu sai kai shida kaga ai sallah a sallah kai aiko amma ba wacce Allah ya ce ayi kai ba da aka sallace amma Allah ba zai karba ba na biyu bayan ka yi ta hudun ba shi da baka yi ta dan waye dan Allah ina fata an fahimta na uku ka yi ta bisa koyarwar annabi Muhammadu waɗannan su ne sharuɗan karɓar aiki ko kuma sharuɗan da ke sa aiki ya zama salihin aiki a yi shi wanda Allah ya ce ai ko wanda annabi ya ce ai kar a ɗauko abin da Allah bai ce ai ba a yi shi don neman yardar Allah kuma a yi shi akan tsarin bin sunnar annabi Muhammadu to in aka samu waɗannan sharuɗan guda uku to aiki ya samu karɓa gurin Allah ina fata an fahimta to shine ma'anan yuslih lakum a'malakum Allah madaukakin sarki zai gyara muku ayyukanku ina fata an fahimta wa yaghfir lakum dhunubakum sannan kuma Allah zai gafarta muku zunubanku mun yi magana akan gufranu dhunub gafarta zunubai wato Allah zai lullube abinda ake cewa almaghfar shine abin abinda Bahaushe ke cewa kwalkwali shine abinda ake dorawa a ka lokacin menene yaki in aka kawo sara ya daga gau an daki kwano takobi ya koma ba zai samu kanka ba to kaga ya lullube kan ba abinda zai samu kanku to gafara abinda ake nufi kenan zunubin akwai shi amma za ta lullube shi ba a ganinsa balantana a yi maka menene hukunci da shi ko hisabi da shi shi ne ma'ana almigifaru to daga nan ne aka nemo aka samo algufuranu gafara an gane ko to wannan shi ne don haka aiki zunubin akwai shi amma Allah ya rufe shi ba zai bar mala'iku su gani su kirga maka cikin ayyukan sako da kai ba shine wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai lullube muku zunubanku ana ya gafarta muku wa man yuti illaha sai Allah ya ce duk wanda ya ba Allah wa rasulahu kuma ya ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama faqad faza fawzan azima wannan hakika ya rabauta rabo wanda yake mai menene mai girma Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula ko ya ayyuhal ladina amanu atiiul atiiullaha wa rasulahu wala tawallaw anhu wa antum tasma'una ya ku masu imani ku ba Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar ku juya masa baya wa antum tasma'una alhalin kuna ji kuna gani wala takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'una kar ku zama cikin mutanen da za su ce mun ji ina fata an fahimta amma haƙiƙanin gaskiya ba su ji abin da aka gaya musu ba ƙarya suke yi an gane maganar da ke ku yawwa haka a can ma ya ce mutanen da suke cewa sami'ina wa asaina mun ji amma mun saba sai dai ka ce sami'ina wa ata'ana mun ji kuma mun yi da'a so saboda haka ana so abu Allah abu manzan Allah ya allazina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula la'allakum turhamuna ko ku ba Allah ku ba manzan Allah ko za ku samu ainihin wato babban rabo ina fata an gane to duk wanda yayi wannan sai Allah ya ce faqad faza fawzan azima hakika ya rabo ta rabo wanda yake mai girman gaske wallahi babu wani rabo da dan adam zai samu cikin ibada in ba yayi shi a bisa biyayyar Allah da biyayyar manzan Allah ba duk abin da zaka yi na ibada komai kyawunsa sa in dai saba wa Allah ya saba manzan Allah Allah ba zai biya lada ba an gane to sai malamai suka ce in annabi ya karanto waɗannan ayoyi ɗaya cikin suratul nisa ɗaya cikin suratu al-ahzab na fata an fahimta ɗaya kuma cikin suratu ali imran to idan ya gama karanto waɗannan ayoyi sai annabi ya ce amma ba'adu bayan haka fa inna asdaqal hadithi kitabullah to dan Allah jama'a idan ka dauki abin da muka faɗa a ayoyin da suka zo a cikin suratul nisa da suratul ali imran da suratul ahzab din nan da Allah akwai wani wa'azi wanda ya kamata a yi wa mutum wanda ya wuce wannan duk wani abin da ya kamata a faɗa wa mutum an faɗa masa a cikin waɗannan ayoyi haka ne jama'a ko ba haka bane so kaga iyakacin wa'azi shine wa'azin da annabi yayi ko wa'azin da qur'ani yayi duk wani wa'azi da za ka zo da hi wallahi idan baka kwaikwayi yadda annabi ya yi wa'azin ba na rantsi da Allah ba zai tasiri ba kuma ba zai je ko'ina ba yasa ɗauko aya ɗauko hadithi su ne kaɗai ake wa'azi da su in ba haka ba kuma ɗauko ma'anar fassarar magabata da suka yi wa ayoyin da hadithan da ayyukansu wajen aikata ayar ko aikata hadithin shine al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu din qala sahabatu laysa bitamwih mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bayna ar-rasuli wa bayna ra'yi faqih كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسوسة الشياطين كو تك أبن ذاك كرك فتدق دائرة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله mafi gaskiyar zance shi ne zancen da ya zo a cikin littafin waye littafin Allah wa khairal hadi mafi alherin shiriya kuma hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ita ce shiriyar da ta zo daga manzon Allah wa sharral umuri mafi sharrin al'amura kuwa muhdathatuha sune abubuwan da aka kirkiro aka danganta su da addini duk abin da aka kirkira aka ce addini ne to ba abin da ya kai shi sharri kun gane magana da kyau ko da wannan ne malamai suka ce bid'a ta fi saban Allah sharri bid'a ta fi shan giya bala'i bid'a ta fi zina bala'i wannan nassi ne ya tabbatar da haka cewa wa sharral umuri mafi sharrin duk wani al'amari da ka sani muhdathatu hahi ne abinda aka kirkiro na bid'a aka ce addini ne alhalin Allah bai ce ba annabi bai ce ba To kaga daga cikin sharruka ai akwai giya ko? Daga cikin sharruka akwai menene zina? Ina fata an fahimta. To duk waɗannan nau'ukan sako zina, maɗugo, luwaɗi gaba ɗaya na rantse muku da Allah kuma ba kwa na bahir rantsuwa ba su kai bid'a bala'i ba. Ku ce mun ku tambaye ni malam me dalili mana? Yawwan talere. Haka nake bukata. ku tambaye ni dalili haka ake yi mu ba irin malaman can bane ka faɗa kawai ka sha kwana baka da hujja baka da dalili kuma a barka ka tafi haka nan kawai a mu malaman sunna idan malamin sunna ya tambaya yayi magana tambayi me dalilin ka malam baka da matsala baka yi rashin kunya ba daidai kai na fata an fahimci magana annabi yayi abu a gaban sahabbai sahabbai suka ce me yasa kai kaza annabi ya ba su amsa saboda shi ma ya addinin dan aika ne shi ma aiko ko ba dan aika bane shi ma shi ma aiko shi akai da addinin ko annabi ne ya kirkiro musulunci ba shi bane Allah ne ya kawo musulunci ya turo shi yace ya karantar da mutane ba yi kenan ba da haka duk abin da ya zo da shi ba a gane ba dole a mai a tambaye shi kuma yayi jawabin cewa ga abin da yasa yace kaza ko ga abin da yasa ya aikata kaza to haka duk wani malami a duniya in yayi magana ka tambaye shi me hujjar kamala to hujja na farko dai na farko wannan maganar da na faɗa da annabi yake cewa fa inna kulla muhdathatin bid'a wa sharral umuri kai ko muhdathatuha mafi sharrin al'amura shine abubuwan da aka kirkiro aka danganta su da addini ai annabi ya san sharrin shan giya ko ya san sharrin tata ya san sharrin zina ya san sharrin luwaɗi ya san sharrin maɗugo ya san sharrin duk waɗannan ayyukan sabon haka ne ko ba haka ba amma annabi ya kau da su ya ce mafi sharri na al'amura gaba ɗaya su ne abin da aka ƙirƙiro aka danganta su zuwa ga menene? abu na biyu da Allah mai aikata zina ko mai shan giya a ransa me yake ji yana yi sannan a ransa me yake jin Allah zai mar azaba ko to amma shi mai bid'a a ransa me yake ji yana yi daidai sannan me yake tsammanin Allah zai bashi lada amin sun ma'amin malam shi dan bid'a abin da yake ji daidai yake yi shi yasa za iya faɗa da kai akan wannan bid'a zai iya faɗa da kai ku yi doke-doke in kana so ka hana shi wannan bid'ar zai iya faɗa da kai akai saboda shi a gurinsa daidai yake yi sannan a gurin Allah lada yake tsammani amma fa ma anzalallahu bi hadzal amri min sultan Allah bai saukar da wata hujja ko dalili na cewa ya aikata wannan abun ba amma shi mai sabo mai shan giya mai zina mai kaza duk sun san sabo suke yi haka ne ko ba haka ba kuma sannan suna neman yafiyar ubangiji akan wannan abin da suke aikatawa an gane magana da kyau ku amma shi dan bid'a yana yin abin yana jin daidai yake yi sannan kuma yana neman lada gurin Allah sannan idan kana neman abin da zai rikirkita addini gaba ɗaya shine ka samu kirkire-kirkiren bid'a na rantse muku da Allah in ba dan toshe kofofin bid'a da malamai suka yi ba kun ga wannan sallar da muke ta azhar na rantse da Allah ya ta koma raka'a takwas don haka kawai wani kutufi zai zo ya ce to jama'a jiya na yi mafarkin annabi muhammadu ya ce a zahar nan ta koma raka'a bakwai ko takwas ko an rage ta ta koma raka'a hudu ko abin da raka'a uku ko raka'a biyu in kana neman abin da ke takuɗa wa mutane addini gaba ɗaya ke rikirkita wa mutane addini gaba ɗaya ka sami menene bid'a ƙirƙiro abu a dangantawa addini amma su sabo dama a kirge suke an san su me yin su ya san me yake ba ruwanka da shi ba ruwansa da kai amma ita bid'a kullun idan ta shigo cikin addini ƙara fatattaka shi take yi bari mu baku wani misali da Shehu Usman bin Fodi ya kawo a cikin littafin sa Wasiqatul Ikhwan li tabyini dilalatil kitabi was sunnati wal wal ijma Shehu Usman bin Fodi yace wani mutum ne kullun idan yazo tasbihi ba 33 ake yi ba takbiri 33 tahmidi 30 nawa da uku shi ma ko? eh? eh? talatin da uku shi ma sannan sai a cika da la'ilaha illallah ko wa da hula sharika lahu lahul mulku lahul ruhu lahul shi in to shi idan ya zo sai ya cika su gaba ɗaya sai su zama ɗari sai ƙara ƙwaya ɗaya na a madadin 99 sai ya cika su sai su koma ɗari daidai ana tambaye sai yana cewa haba wannan dan kwaya ɗayan me ne a cikin sa ba wani abu ai wai ana ruwa ne gara mu karasa karatun mu dan an sallame kuma ina za ku je an san ce ma ku tashi ku fita ina za ku je ba inda za ku je kawai mu karasa karatun mu kafin nan wala Allah ma ruwan ya tsagaita ku ina fata an fahimta so a ƙarƙashin wannan sai ya ce shi zai cika 90 zai cika ɗarinsa wannan kwaya ɗayan ko meye ne sannan sai ƙara kawo hujja ta biyu ce shin kam guda ɗayan nan ƙarin lada ne ko kuma aikin zunubi ya yi aka ce a ƙarin lada kai ya ce to aka abar na yi kayana ka ce shi kenan to da Allah ya taimake shi zai gyara sai ya mafarki ya mutu ya mata tashi an zo ana yin ayyukan bayi to da aka tashi ayyukan ayyukan a yadda ya mafarkin ana ta auna ayyuka ne bayan aiki sai ai layin sallan azhar in ka gama da sallan azhar ya ce to gaje can layin la'asar ne daga na ka gama da azhar ya ka tafi la'asar magariba biyayyar iyaye na filfili ina fata an fahimta duka sai aka ce to ga can kuma layin tasbihi ne wanda ake bayan sallah ka je ka in ya gama nan kamar dai yadda ake screening a ce daga nan tafi wancan bencin an gama da kai nan ka je ka wancan ina fata an fahimci magana shine da ya gama sai ya tafi gurin tasbihi sai ya ga sai an iso kansa sai mala'iku su ture his ce next na gaba ya zo ya zo nawa kai guda 99 ciki kenan wuce ya buga marasa tam amin sun ma amin mana sai ya buga marasa tam sai ya wuce sai a he koma baya he a ƙara tahowa sai an zo kansa idan aka ce ina naka in ya nuna he a ce kauci da Allah sai next zo sai ya zo sai a cika a cika a cika a buga stam ya ce wuce sai da kowa ya ƙare saura shi kaɗai sai ya ƙara zuwa gurin mala'ikun da suke auna ya ce yaya nawa an ƙya auna mu kuma na wannan fa yafi na sauran nan yawa su fa 99 suka yi ni fa 100 nayi fa kuma sannan a ce ba za a auna min ba sai mala'iku suka ce masa ma'aunin auna 100 ne ba mu da shi mu ma'aunin da Allah ya ba mu na 99 ne so ba mu da ma'aunin kwaya 100 ka je ka nemi masu ma'aunin kwaya 100
casa'in da tara Allah ya ce shi ya ce a yi annabihi ya karantar kuma shi aka ba mu dama ma'auna ƙwaya ɗari ba ma'auninta a gurinmu ana cikin haka sai ga wasu mala'iku kamar zabaniyawa haka da kayan duka da sarƙoƙin ɗauri sai suka zo suna tambayar mala'ikun nan ina mai tasbihi ɗari ɗin nan ana ƙoƙarin nuna shi sai ya farka daga bacci ya ce na gode wa Allah da ba mutuwa ne ba mafarki nake yi ya dinga godiyar Allah ya ce na gode wa Allah da ya sa mafarki ne ba mutuwar aka yi ba maza maza ya gyara ya daina yin guda 99 abin da ya daina yin guda 100 ya koma 99 wannan karamin misali ne malam dangane da bid'a duk abin da aka ce iya nan annabi ya tsaya na rantse da Allah kai wa kanka kiyamul laili ka tsaya a gurin kar ka yadda ka wuce Allah da kansa haka ya umarci manzon Allah ya ce wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadgau yace innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma taqamu tatanazzalu alaihimul malaika karka kuskura ka wuce iya inda aka tsaya ka ji me ahlari abin da yace wa yaqifu wa yaqifa inda amrihi wa nahyihi ya tsaya inda aka yi mar umarni ya tsaya iya nan abinda aka hana hima ya hannu amma daga zarar ka kara daga inda aka hana ka aka tsayi da kai ko kuma ka aikata abin da aka hana ka to ka jira sakamako Allah ya shirye da mu saboda haka bid'a jama'a bala'i ce to shi yasa malamai suka ce da mutum ya aikata bid'a in ana cewa in akwai dama dama a sabo ku ji wannan maganar in akwai dama dama a sabo to da bid'a gara kai zina da bid'a gara kai tata in akwai dama dama a sabo duk malaman aƙida ka je ka tambaye su da malaman tauhidi kaf ba malaman da ba san wannan ba amma ba za ka gane ba in ba kana da tabaran ganewa ba karatun sai ka nutsu za ka gane shi in ba ka gane ba karkai gaggawa karkai ashariya karkai zagi karka ce kai ni ban eto baka gane ba amma Allah ya baka ikon ganewa amma bid'a bom ce jama'a tana rikita abubuwa tana rikita aiki tana rikita lada tana hana Allah ya wa mutum rahama sannan malamai suka ce mai bid'a fa yana cin gyaran Allah ne kuma yana cin gyaran manzon Allah abin da yake faɗa shine Allah ma bai iya ba shi ya iya Allah ya ce ai tasbihi 99 sai ya ce Allah kai baka san ma me ka- me ya kamata ba ai 100 ya kamata ai ban gane ko kun gane ba kamar kana cewa bilisanil hali abinda kake faɗa ke tuhumar manzan Allah cewa annabi bai cika saƙon Allah ba yanzu shi zai cika Allah ya ce a yi casa'in da tara abin nan ɗari annabi da ya zo sai ya tsayar da mutane a casa'in da nawa wannan ina baku misali da iya tasbihi ne amma hadis bila haras akan duk wata ibada da aka ƙara wani abu a kanta ba ce ba Allah bai ce ba to ma'anar abin kenan to don Allah in tambaye ku da wanda ke tuhumar Allah bai iya ba da wanda ke tuhumar manzan Allah ya ha'inci Allah wajen isar da sako da wanda ya zina amsa da kanku na wancan kafirci ne kwarai da gaske haka ne kwamanda abin da ka faɗa kenan abin da ka faɗa haka ne wancan zina sako ne laifi ne amma wannan na iya kai mutum zuwa ga kafircewa Allah jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku to in ba kana da tabaran fahimtar waɗannan abubuwan ba to sai a ta ma bayani ka kasa ganewa kuma ka kasa gane ma'anar abin kuma ka kasa karɓa kuma ka kasa aiki da shi amma bid'a masifa ce kuma wallahi bari in faɗa mu duk kun san me ya ja mana wannan matsalolin ba a ganin girman bid'a shine malaman mu Allah ya saka musu da alheri amma wallahi malaman mu sun yi rauni wajen karantar da mutane mecece bid'a gaskiyar magana kenan kamar yadda kuke ganin tauhidi abin da ya sa mutane ba sa ɗaukarsa da muhimmanci saboda an yi ƙarancin karantar da shi amma ina mai tabbatar muku da a ce tun tasowar mutane an gina su akan muhimmancin tauhidi da sunna ina mai rantsuwa muku da Allah babu wanda zai zo da magana bid'a ka saurare shi akwai wani littafi da nake da shi sunansa hijranul mubtadi kaurace wa dan bid'a in ka je ka karanta wannan littafin ina mai rantsuwa ma da Allah akwai wanda ko magana wala Allah ba za ka yi marba wallahi Allah magana ba wallahi za ka ji ba za ka iya mar magana ba hijranul mubtadi yadda ake kaurace wa dan bid'a ka je ka cikin hidayatul tullabi ila tariqis sawabi ko kuma nurul albab afwan na shehu usman bin fodi nurul albab yace idan mutane suka zo suna bid'a sai ka zo ka ce sannunku kai ma sai Allah ya gaggaura mamari sai ka daku a gurin Allah suna bid'a ka ce sannunku kawai ka wuce yace wallahi sai ka daku a gurin Allah ka je ka karanta littafin nurul albab ba ruwanka da su ballantana ka taimaka musu da ruwan sha ko ka taimaka musu da abincin ci ko ka taimaka musu da wani abu suna bid'a ka dauki wata gudunmawa ka ba su shehu yace zaka ci duka wallahi mun karanta da alkam jazakumullahu khaira mun karanta yana nan mun karanta ta so mas'aloli ne waɗanda dole ne a dinga ankarar da mutane su a dinga karantar da mutane su ai na faɗa muku kwanakin baya yanzu idan ka ɗauki shirka sai ka ɗauki saɓo mutane da yawa saboda ba su san bala'in da ke cikin shirka ba suna ganin shirka kamar abu ne mai sauƙi akan saɓan Allah akwai waɗanda suna ganin kana iya yin shirka ka kwana lafiya amma ka sayi saban Allah baka kwana lafiya ba bari in baku misali na taɓa buga muku wannan misalin bari in baku misalin yanzu ku ƙara fahimta saboda maimaita karatu yana sa a rike shi yanzu da za a ji an ce ga wani yayi zina da mahaifiyarsa ka dinga jin ana salati la ilaha illallah inna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu haka ne ko ba haka ba saboda ya ɗau aikata wani mummunan aiki amma da za a ce ga wani nan wallahi azum nan aka ce mana ya je gurin boka ya je a masa sihiri akan yana neman yana neman yana neman ƙarin buɗe a kasuwarsa wallahi tallahi sai kaga mutane ba za su ɗauki abin da girma ba haka ne ko ba haka ba kwaman ba su ɗauki abin da girma ba amma wannan zuwa gurin bokan da neman sa'a ya fi wancan laifin zina da mahaifiyar bala'i sau dubu ko sau dubu ɗari amma sai gahi wannan ana salati a kan shi ina fata an gane saboda an yarda babban saɓo ne amma wannan ba ba ma wanda ya kula ma da wani abin da ake faɗa ma wani ma in yanzu kana faɗa kawai sai kawai da kai ci gaba da harkar gabansa saboda yana ganin ai wannan is common ai wannan ai is normal ai to wannan yana daga cikin mas'alar da yau muka tsinci kanmu a ciki ayyukan shirka da ayyukan kafirci mutane ba sa ganinsa da girma sai dai ayyuka waɗanda suke ga su ga kamar su waɗanda suke na ayyukansa wanda kuma su Allah na iya gafarta ku sani fa shirka in mutum ya mutu yana yin tafa babu shi babu gafara ba shi ba gafara in dai ka mutu kana yi baka tuba ba wallahi ba za ka shiga aljannar Allah ba haka Allah ya faɗa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma sako komai girman sa dan ka mutu kana yin sa akwai possibility Allah ya yafe ma domin Allah ya ce wa yaghfiru ma duna zalika duk abin da ba shirka ba in Allah ya ga dama na menene na gafartawa to wannan kadai ya ishe ka ka gane Allah ya shiryar da mu da haka yake cewa wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura sune abubuwan da aka kirkira aka danganta su da addini sai ce wa kullu muhdathatin bid'a duk abin da aka kirkira kuma sunansa menene bid'a sai ce wa kullu bid'atin dalala duk wata bid'a kuma sunanta ata sai ce wa kullu dalalatin finnari kuma duk wata bata tana cikin wutar jahannama sai malam ya ce wa man ta'ammala khutuban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tsaya ya lura ya kula da khutubar manzon Allah wa khutuba ashabihi kuma ya lura da khutubar sahabbansa wajadaha kafilata bayanil huda wa tauhid zai ga waɗannan hudubobi guda biyu hudubar annabi da sahabbai zai same su wato sun isar sun wadatar sun gamsar wajen yin bayani na shiriya da kuma menene tauhidi duk wanda ya lura yanzu don Allah in ka dauki waɗannan ayoyi cikin suratu Ali Imran da cikin suratul Nisa da cikin suratul Ahzab kamar yadda na faɗa ɗazu wannan wa'azi ne ba a yi a cikin waɗannan ayoyin ba ba abin da ba a faɗa ba to shine malam yake cewa duk mutumin da ya lura da khutbar manzon Allah ya lura da khutbar sahabbai wajadaha kafilata bayanil huda wat tauhid zai samu waɗannan hudubobi na waɗannan mutane guda biyu sun gamsar sun wadatar wajen bayanin shiriya da kuma menene tauhidi ina fata an fahimci magana bayanil huda wat tauhid wa zikri sifatir rabbi jalla jalaluhu sannan zaka samu waɗannan hudubobin guda biyu suna ɗauke da ambatan siffofin Allah mai girma da ɗaukaka. Kuɗubobin manzan Allah jama'a, kuɗubobin sahabbai, za ka samu kan cewa suna ɗauke da bayani akan siffofin Allah mai girma da ɗaukaka wa usulul imani. Sannan za ka samu suna bayani akan usulul iman. Yanzu kaga a cikin waɗannan ayoyi يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kage yanzu ana kokarin dora ka cewa karka yadda ka mutu face kana waye musulmi kage wannan bangaren akida ne da tauhidi an ce ka ji tsoron Allah matukar jin tsoron sa karka yadda ka mutu face kana musulmi sannan aka ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida kaga sai aka dawo maka tauhidur rububiyya nan kuma ko cewa ka sani Allah ya halicce ka ya halicci babanka ya halicci hanana Hawwa'u ya halicci annabi Adam har na baku wasu fa'idoji na halittocin da Allah ya guda uku ko guda hudu a duniya wanda babu wanda ya taba yin wannan gwaninta in ba Allah ba in ba ku manta ba satin da ya wuce haka ne ko ba haka ba sannan aka sake cewa ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allaha wa rasulahu aka nuna maka yadda zaka ba Allah ka bi manzon Allah da yadda Allah zai gyara aikinka da yadda Allah madaukakin sarki zai maka rabo mai gwadi idan ka mutu akan sunnar manzon Allah to shine malam yake cewa duk wanda ya lura da hudubar Annabi Muhammad ya lura da hudubar sahabbai zai ga cewa tana cike makil da magana akan shiriya da tauhidi da kuma ambatan siffofin Allah da kuma usulul imani tushen imani alkulliyati wanda yake gaba ɗaya dunkulallu wa da'awati ila Allah sannan hudubobin suna cike da da'awa zuwa ga Allah wa zikril wa zikri ala'ihi ta'ala da kuma ambatan ni'imomin Allah subhanahu wata'ala allati tuhabbibuhu ila khalqihi waɗanda waɗannan ni'imomin sukan sa bawa ya so Allah na fata an fahimci magana yanzu dan Allah jama'a ni'imar ruwan sama kaɗai da muke samu wanda na farko zai sa gari ya sanyi zafi da ake kaga yayi sauki eh a fitar da tsiro a fitar da abinci ya girma ya bushe a girbe a tashi a ainihin wato nika a dafa a ci wannan ba ni'ima bace Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku kididdige ni'imomin Allah ba za ku kirge su ba eh ba za ku iya kirge su ba a can kuma yace a waɗannan da suke ainihin wato sauƙi wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha fa bi'sal qarar alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi ko kufran kin baka yi duba bane zuwa ga waɗanda suka canja ni'imar Allah ta zama butulci ko kafirci wa ahallu qaumahum daral bawar Allah ce jahannama yaslawnaha kaga ni'imar Allah ana so ka ainihin wato menene sannan a can cikin suratul baqara yace salbani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyana tambayi banu isra'il nawa ne muka ba su na ayoyi bayyanannu sai ce wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa inna allaha shadidul iqab duk wanda ya canza ni'imar Allah bayan Allah ya masa ni'imar sai ya canza ta da butulci ya canza ta da sako ko wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu Allah ya ce fa inna allaha shadidul iqabi wallahi Allah mai tsananin ukuba ne zai kama shi to shine ya ce wa zikra ala'ihi da kuma ambaton ni'imomin Allah allati tuhabbibuhu ila khalqihi wanda takan sa bayinsa halittunsa su sohi saboda ya musu waɗannan ni'imomin wa ayyamihi da kuma kwanakinsa allati tukawwifu min ba'sihi wanda kuma waɗannan kwanakin sukan sa bayi su tsorata daga ainihin wato a azabar Allah wal amri bi dhikrihi zaka samu a cikin hudubar akwai umarni na ambata Allah wa shukrihi a godewa Allah allazi yuhabbibuhum ilaihi wanda kuma wannan godiyar Allah da wannan ambaton Allah yakan sa shi kuma Allah ya so suwaye ya so bayin shi ina fata an fahimta fa yadhkuruna min azmatillahi sai su dinga ambaton girman Allah wa sifatihi da siffofinsa wa asma'ihi da sunayensa ma yuhabbibuhu ila khalqihi wanda wannan yakan sa bayinsa su soki Allah subhanahu wata'ala wa ya amuruna kuma suna umarni min ta'atihi da da'a ga Allah wa shukrihi da gode masa wa zikrihi da ambatonsa ma yuhabbibuhum ilaihi wanda wannan kuma yakan sa shi kuma Allah madaukakin sarki ya so su fayansarifu sami'una sai kaga a cikin wannan hudubar masu sauraro sun koma gida wa qad ahabbuhu wa ahabbahum suna son Allah Allah na menene na son su saboda an koya musu yadda za su girmama Allah in sun girmama shi Allah ya so su an gaya musu ni'imomin Allah su kuma wannan ya sa su so waye so Allah an gane maganar da kyau ko wa kana sallallahu alaihi wasallama yukthiru an yakhutuba bil qur'ani wa surati qaf sau da yawa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yakan yi khutuba ma da alqur'ani in yazo ba wani larabci ba wani kaza kaza kaza babu kawai yana zuwa in ya gama khutbatul haja kawai sai ya kawo wasu ayoyi kawai sai ya khutba akan su ko kuma ya dauko wata sura sai ya khutba da ita ina fata an fahimci magana qalat ummu hisham bintu harithah bin nu'man marawaici yace ummu hisham yar harisata yar nu'man ta ce ma hafiztu qaf wal qur'an al majid ما حفظت قاف والقرآن المجيد بان حدث سورة قاف والقرآن المجيد با إلا من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بان حدث سورة قاف والقرآن المجيد با فاتي أباكين النبي محمد صلى الله عليه وسلم fi mimma ya khutubu biha alal mimbari saboda yadda yake yawan yi wa mutane huduba da ita akan mimbari yanzu da Allah idan nace wanda suka iya hutubatul haja a dalilin suna zuwa majalisin nan su daga hannu suna da yawa ko ba su da yawa suna da yawa me yasa suka haddace saboda muna yawan yin ta in mun zo to ka ɗauki wannan a ƙaramin misali tsabar yadda annabi yake yawan khutuba da suratu qaf ina fata an fahimta binti harisa ta binin nu'man ta ce a bakin annabi ta haddace ta ita ba wai zama aka aka koya mata ba saboda ga annabi ya zo ya ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la idan yaje karhe ce qaf wal qur'anil majid na fata an fahimta sai ya sauke ta gaba daya sai ce qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamuni wa yarhamukumullah ku tashi ku daidaita sahunku da ni da ku Allah ya mana rahama gaba daya ina fata an fahimci magana ta ce to a nan gurin inda annabi ke hutuba da kaf ta ce a nan na haddace da Allah annabi yana yawan yin hutuba da kaf ko baya yawan yi yana yawan yi to shi yasa karka ji wata ran mun zo mun ce hutubar mu yau akan kulhuwa ne ka ce yau kuma malam kulhuwa kuma eh haka annabi ya sunnanta wata ran da sura yake yin hutubarsa wata ranka zo mu ce maka surori guda goma na farkon suratul kahfi ko na ƙarhe ko ayoyi guda goma na farkon suratul kahfi ko na ƙarhe akan su zamu hudu ba ko kuma mu zo mu ce wasiyar da annabi Muhammadu Allah madaukakin sarki ya faɗe ta a cikin suratu kaza ita zamu dauka wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi kaza kaza kaza ina fata an fahimta mu ɗauko waɗannan ayatul wasiyya ɗin allati alaiha khawatimahu wanda akan wannan wasiyar manzon Allah ya cika sai mu ɗauko waɗannan ayoyi mu ce to yau hutubar mu akan wannan za ta yi magana ina fata an gane magana sai mu karanto ayoyin sannan sai mu bayanin abin da ke cikin su na hukunce hukunci wannan shine karantarwar manzon Allah jama'a kuma wallahi barin gaya muku duk mutumin da ya ɗauki ƙur'ani shine unwani na maganarsa lokacin da zai mutane faɗakarwa ko wa'azi to na rantse da Allah babu ranar da za ka ƙure shi a karatu ba rana kuma da zai rasa abin faɗa in dai ka ɗauki ƙur'ani da hadisan manzan Allah su ne doron abin da za ka dinga yi mutane wa'azi da su na rantse da Allah har duniya ta naɗe ba za a ƙure ka a karatu ba sabo fihi ma khairai fihi ma khairai dunya wal akhirah a cikin qur'ani da hadisi duk wani alherin duniya da lahira yake a cikin qur'ani da hadisi duk wani ilimi ina fata an gane da wata fasaha da zalaka da duk wani abin da ake nema gaba daya ya tattara a cikin menene qur'ani da sunnar manzon Allah da haka daga mutum ya rike su a matsayin su ne abokan tafiya to shikenan ya hai to amma ka zo kai tayi mutane wani larabci law kana kaza la lazim al-amru an yakuna kaza walau kana kaza la kaza kaza kaza kaza kaza kaza ga asalin inda magana take yasa ku lura duk littafin da zamu saka mu ce zamu karantar da shi zaka ji qala Allahu ne qala rasulullah mu ba mu da wani abin fada sai abin da Allah ya ce sai abin da manzon Allah ya ce inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yakuna abin an yaqulu sami'na wa ata'na maganar mutane idan an ce musu Allah ya kira su su ce sun amsa kawai ya alladhina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharuna Allah ya shiryar da mu an nuna mun lokaci tun dazu za mu tsaya a nan insha Allahu ta'ala za mu tahi wujubul insafi wa hurmatul kalami athna'il khutba wato insha Allahu wajabcin yin shiru idan ana huduba da kuma haramcin yin magana da kuma matsayin maganar mutane domin wannan babi yana da muhimmanci har yanzu mutanenmu ba su daina zuwa bakin titi suna tsayawa ana huduba suna hira ba wani lokaci a cikin kwaryar masallaci ma za ka ga ana huduba wani yana hira da wani haka ne ko ba haka ba wasu na tsallaka wuyayen mutane ana hudu ba wani yana buga waya ana hudu ba wani yana magana da wani ana hudu ba za ka ji hadisin annabi ya ce duk mutumin da ya ce wa ɗan uwansa kai ana hudu ba yi shiru shi ma ya ɓaro wa kansa aiki ba wai mai maganar ba a'a kai da ka ce marwa na yi shiru hudu ba fa ake yi ba kana ta surutu to kai ma ka jira naka hukuncin kaga abin da ka ai umarni mai kyau ne ai ko ka ce mara yi shiru ana hudu ba dan Allah abu mai kyau kai ko abu mummuna to kai ma ka jira naka hukunci wa ya ce kamar magana ka masa ishara ta kurame mana kai shiru da bakinka ma'ana galiman yana hudu ba kai kana ta magana kai shiru ina fata an fahimci magana Allah ya sa mu dace naga kaman ka daga hannu aram wa alaikumus salam eh za mu zo mu bayanin kuma waɗanda zai halatta su yi magana saboda wata larura ka gane magana eh akwai larura da take sa an bawa musulunci kuma ya bawa wasu kalan mutane dama suna iya magana za mu zo kansu Allah ya kai mu sati mai zuwa kai dai kar a baka labari insha Allah na'am wa alaikum salam prof na'am eh sai da innal hamdalillah eh to ai shine abin da makaranta yanzu prof eh cewa hudu ba da inda alhamdulillah ake fara ta ka fara da godiya ka rufe da godiya ba a so a fara da bismillah shine abin da makaranta ai na ga prof ba littafi a gaban ka ko kwa ne ma littafi ne prof ko kana da shi yawo to ka dinga zuwa da shi na na ga shi kenan ko to abin da muka yi daidai Allah ba mu lada wannan muka yi kuskure ko tuntuban harhe da ni da ko Allah ya fi mana Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu na alheri damuwoyi da matsalolin mu Allah ka yaye mana alherin duniya da lahira Allah ka hada mu da shi duk abin da zai zama mana masifa ko tashin hankali Allah ka yi mana tsari da shi ya Allah wannan fitina da ake tsammani ta mamakon ruwa da aka ce za a yi a sassan wasu jihohi muna addu'a Allah ka kawo mana da sauki ya Allah ba lalle bane abin da aka hasaso ya tabbata to amma kuma yakan iya tabbata din tunda ilimi ne ya tabbatar da haka to muna addu'a Allah ka kawo waɗannan jihohi da sauki da sauran jihohin Najeriya gaba daya wannan masifa ta ambaliyar ruwa yanzu ɗazu nake ji wani yana faɗa min ta wajen yankin dukkudukkudin nan wasu ƙwari su kuma Allah ya danno suna ta cinye abinci wallahi suna ta cinye amfanin gona ba ma amfanin gona ba har karan dawa da karan masara cinye yi suke to abin kawai sai addu'a Allah ya yi mana Allah ya kawo mana saukin wannan masifa Allah ka ka zaunar da mu lafiya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tuqlibul mi'ad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamun alaykum